إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna daren alhamis ne daren sha ɗaya ga watan jimadar ula hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara 1443 daidai wanda ya daidai da sha biyar ga watan sha biyu shekara ta 2021 wannan kuma insha allahu shine kaset na 451 cikin jiragen karatuka da ake gabatarwa daga cikin wani littafi albarka littafi imam muslim ibn hajjaj rahimahullahu ta'ala takin karatun kuma shine karatun hadisi da ake da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi Allah ya azata mu karatun hadisan manzon sa alaihi salatu wassalam da kuma amfana da su duniya da kiyama ana jin mu da sauraron mu ne garin cibiyar mu ta ilimi tarul da wato darul hadisi salafiya wadda ke number 4 madarkacin road gaskiya layout zaria kaduna state nigeria darul hadith makaranta ce da malam albani gina kaɗai don cimma manufofin da a wasa da fatan allah da nufi kuma takin karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine kaɗai zama lafiya ga musulmi in ba manta ba babun da makon da gabata mun kwane babul amri bis salati fi waqtiha وما ذا يفعل الإنسان إذا أخر الإمام ma'ana babin da ke tattauna mana bayanai game da umarnin cewa da lokacin sallah ya yi ziyarar lokacin ta a maza a yi sallah a lokacin idan aka yi rashin sa'a imam ya jinkirta sallah da gangan ba da wani uzuri ba to kai mai matsayinka mun bayani waya ake nufi da imam a wancan lokaci din ko shine shugaba na musulmi gwamna ko kuma shugaban ƙasa na musulmi ko kuma dagaci wato hakimi da kansiloli kenan mun dogon bayani a ciki inda mako ta magon da ya gabata muka karkare karatu cewa ya halasta a iya bin shugaban da yake azzalimi sallah mun ji wannan cewa ya halasta a bi shi sallah sannan idan kuma ya jinkirta sallah ta wuce lokacinta to ba za a bi shi ba ma'ana mai za a bi shi ba sai mutane su yi sallah a lokacin ta kamar da annabi ya faɗa in ka zo katar da shi zai sallah a nashi lokacin da shi shugaban ya zaba sai kuma ka bi shi in ba saboda take take gabanka ka zo kai musadafa masallaci sai ka tar daga gwamna zai ta da sallah bayan kai ka riga ka sallah ka sai ka bi shi sallah din ko kuma Allah kaddara sallar ta rutsa ka a wajen kuma kana tsoron tashi kada yan gulma zai ce gwamna ai yan labewa na baya ya sanka kuma suna ga cin yan adawa a zo a gille maka kai za ka iya zama kai sallaka a menin imai kamar da muka cewa wasu cikin magabata cikin tabiya suka yi sallar ta imai a saune suna jiran liman shugaba ya zuwa ta da sallah mun ka tattauna cewa kuma haka nan yan bida za a iya bin yan bida a sallah idan aka waye gari aka zama su ne kaɗai limamai amma in akwai wasu ahalin suna da ba sa bidaya can za a yi a je a yi sallah ɗin ina fatan fahimta amma ɗan bida amma da za a bi sallah duk a mako da ya kamata mun tantance ba ko kowane ba wanda bida shi ta kai shi ga kafirci ta wannan ba za a bi sallah ba mu dalakan dan shi kanshi tashi ba ta yi ballantana kuma a ce ta wanda ka wanda ya bi ɗan bida da bida ta kai shi ga kafirci to sai ya canza sallah sallah shi ba ta yi ba amma ɗan bida da ke wanda ta mai da shi azzalimi ne mai sako kawai ba ta kai kafirci ba idan mutum ya sallah ta yi sai dai idan ga wani masallacin wanda ke ba bida ya je wancan to ya zalunci kansa amma shi ɗin duk da haka sallah shi ta yi shi ne ƙa'ida abin da malamai suka ce duk mutumin da idan ya sallah a fiƙe hanci akalla za ce sallar shi ta yi to idan ka bi shi sallah kai ma ta ta yi sai dai sanannen abu ne mun kanta cewa ittifaƙin malamai ne a wajen limaman suke masu adalci masu kamala masu addini da aƙida wannan ittifaƙin malamai ne Allah sa mu dace to mas'ala ƙwara ɗaya ta rige mana za mu tattauna a wannan hadisi a shafi na 168 a wannan inda yake cewa almasalatul khamisa dan zamu tashi dan mun fara haska muku ita shine mutun yayi sallah a gida ko a wajen da yake sai ya zo yatar da kuma gashi ana jami'i zai iya maimaita wannan sallah din ya bi jami'in ko ko ba zai yi ba in za ku tana ce muku mas'ala ce aka tashi hadisi ne imamu abu dauda da imamu nasa'i ibn kuzama da su inganta hadisin cewa annabi ya ce ba a yin sallah guda ɗaya a rana sau biyu kun fahimta to sakamakon hadisi sai zama malamai sun rabu gida-gida akan ita matsalar shi da za mu karanta insha Allah ta'ala inda malai ce an matsalatul khamisa fi ikhtilafi ahli ilmi fi kun man salla salatan thumma wajada jama'atan ma'ana matsala ta biyar game da sabanin malamai game da mutumin da yi wata sallah sannan kuma yazo ta daga shi ana jam'in wannan sallah din malik ce zama jumhurul fuqaha mafi yau malaman fiqh sun tafi kaman qala al-hafiz abu umar kaman da babban malami abu umar yace shine ibn al-barr ila anna man salla fi baitihi wahdahu da cewa duk wanda ya salla a gidan shi shi kadai thumma dakhala al-masjid sannan shigo masallaci fa qimat tilka salatu sai aka tsaye da wannan sallar da ya riga yi ta gida yusalliha ma'ahum to zai salla tare da su wa'annan da ita da an tada sallah din wala yakhruju hatta yusalliya ba zai fita ba sai ya tabbatar da yawan sallah din wa amma man salla jama'atan amma wanda yayi wata sallah a cikin jam'i suka ce fala yu'id to ba zai canza ba in ji wani ibn abu umar ibn al-bari kun gane karatun ya rawa mukatun gida nawa kenan biyan sai ka zo katar da kai kai sallah gida ka zo katar da za a yi sallar sai ka bi ta waccan ta gida ta zama lawan ta zama ne na fula a gare ka kun fahimta to amma sai zama a gidan jam'i kai a ungoku sai ka zo nan masallaci ka tada wani jam'i shine abu umar ce to nan ba za ka maimaita wannan sallah din ba sai ka jira su gama kai ma ka ci gaba sauka ka da shi kai sallah kai kaɗai a gida da azhar ta misali mu dau azhar misali sai ka zo kawai sai ka tada nan ai ba mu gama yanzu ma za mu ta da sallah nan masallaci to an ba don abu umar sai ce za ka bi kai sallar a ta gida ce farilla ka gani ai duk sanda kai salloli guda biyu wadda ka fara farko a farkon lokaci ita ce farilla ta bin ita ce nafila ko da kai kadai ne a yanzu hadisi mun kanta fa da kai ka manta ne annabi ya ce ka je idan ta kama lokacin sallah ce salli salata li waqtiha kai sallar a lokacin ta sannan ka zo katar da su ka bi su jami'i sai ce wannan ta biyu nafila ce ainihin sun hadisin ya fito da haka ka gane to zai kaga ba mushkila a wannan ko to inda shine abu umar ke cewa to idan kuma sallah a jami'i ne kai an goku kana can kwarin dan goma kuma la kwarin ya sunan goku ne ma to gangaren kwata barin bashi da su ina wata banji to kace kana gangaren kwata din kucin kai sallah kana zuwa nan kawai sai ka zo ka tar da mu mene zamu wata sallah azhar kai a can me wa dai sauran kwata kuke sallah sai ka zo nan ka tar da kuma ya za a program sai ka tar da kuma za a yi sallah karfe 1 da minti 5 ko da wani abu haka to za ka rike hannu ne ko ko za ka shiga wannan sallah din ka gane shi ne sai ke cewa to malaman sun ce a nan wajen ba za ka yi wannan sallah watan da can ɗin ma jam'i kai an fanci abin sai ce wa man qala bi hadha al malik ibn anas daga cikin wanda suka faɗi da wannan fatawar akwai malik dan anas wa abu hanifa da abu hanifa wa shafi'i wa ashabuhum da dukkan ɗaliban su wannan malamai guda uku sun tafi akan haka sai ce wa tajju bi hadith bin umara marfu'an sun kafa wajen hadisin abdullahi umar Allah ƙara masa da inda yake cewa annabi ya ce la tusallu salatin fi yawmi marratayn kada ku yi wata salla a wuni so biyu akhraju abu dauda wa nasai ibn majah wa ibn wa sa ibn khuzaimah ibn hibban ko mu ci abun ko da haka yanzu in kai wannan salla a jami'i ka zo ka sake wannan to sai ka suka kalli abu a matsayin kai sallah guda biyu ne kuma annabi ana kuma hadisi ne tabbatacce jama'an fanci wannan abin kuma nan anan sai ce wa zahaba ahmad bin hanbal wa ishaq bin rawiya wa huwa qawlu daud ila annahu yusalliha thaniyatan fi jama'a da ahmad bin hanbali da ishaq ibn rawiya da daud zahiri sun tafi sukunna akan cewa ko da jam'i kai a can ungoku sai ka zo katar da za a yi to za ka sake bin wannan jam'i din qala ahmad ahmad dan hanbali ce wala yajuzu lahu an yakhruja idza uqimatis sala hatta yusalliha bai halarsa mutum ya fita in aka tada sallah sai yayi wannan sallah din wa in kan qas salla fi jama'atin ko da a jami'i sallar wa tajbi qawli abi huraira kuma kafa hujja da maganar abu huraira fil ladhi kharaja inda al-iqamati min al-masjidi game da mutumin da bayan an iqama sai zo zai fita daga masallaci yace amma hadha faqad asa abul qasim cewa wannan da ya saba ban qasim wanda ya zo abu hurairar tambaya sai aka kira sallah sai ce yana da uzuri abu hurairar ce a ka tsaya suka ta musu da abu hurairar ya ce shi ne zai tafi aka ɗin ya tafi sai annabi da ya juya da abubakar abu hurairar ke cewa wannan ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina fata kun fahimta sai ce wa ruwi an abi musa al-ash'ari wa huzaifa bin yaman wa anas bin malik wa sila ibn zufur wa sha'abi wa nakhai i'adatu salati fi jama'ati liman sallaha fi jama'ati wannan sabai abu musa da abu da huzaifa da anas da wannan tabi'ai sila da sha'abi da naka'i duka sun taba kan cewa idan kai sallah a jam'i sai ka zo katar da za a maimaita ta to ya halarta ka shiga ka maimaita ta wa bihi qala hammad bin zaid wa suleiman bin harb wannan fatawa hammad dan zaid da suleiman ibn harb ina fatan fahimci wannan abu ala samu dace wattafaqa ahmad bin hanbal wa sa'ib rawiya ala anna ma'ana hadith bin umara to yanzu kaga anan sai a dawo ce a tambaye to ku da kuka ce za a yi kun fahimci abin ko me dalilin ku su su maliku sun kawo hadisin ibn umar cewa la yusalla fi yawm menene marratayn ba a salla so bi abin nan to kuma ku dalilin ku kun fahimta dalilin na farko ya gabata wancan hadisi na abu huraira ina fatan fahimta da kuma aikin wa'annan sahabbai da fatawarsu sai hadisi na gaban shine da yake ce to sai ka ce amsa akan wannan shine cewa da za a tambaye su ko ma'anar wannan hadisi na Abu dan Umar la tusallu salatan fi wahidan marataini kala sai suka ce inna ma zalika an yusalli al insanu farida shine mutun ya salla farilla summa yaqum fa yusalli hasaniya sai tashi sallar guda biyu yanwi biha alfarda maratan ukhra yana nufin wannan da ya sake wata farilla karo na biyu wato ai tiqadin shi me kenan hmm Allah ya zaba wace tafi kyau ko kun gane maganar guluwi ne abun shi sa annabi ya hana wani abun to yanzu ya guda daya ya gama sai ya sake wata ga wata farilla to yanzu Allah dai duba mai wace tafi kyau ya ansa ko ba haka ba wannan akwai mummunan ladabi a cikin lamarin kun gani annabi ya taba ganin wani sabi kamar da abu malakacin fasifiki suna cewa an yi sallah asuba ne sai tashi mai ne yana nafila sai ce cikin kuna ga take-take wata ran wani zai sallah asuba raka'a hudu kenan kun kenan me aka hana la tusallu fi yawmin wahidin salama salati salat barate salati barate ne ko me ake nufi kenan disam sallah kai ne ka tashi ka yi ta ka sake yin ta amma ba wai a wannan kes ɗin ba ka yi a roje ka zo ka tada aina a roje ka shiga abin nan ina fata kun fahimci wannan abin to haka malam dai ya ci gaba da kawo wannan dalili cewa wannan ma'anar shi kine shi ne kada a maimaita da suna ita ma farilla ɗin ne an bace abin ko fa amma idza sallama al imami ala annaha sunna amma da zai salla da liman bayan can ya yi auraje kuma ya zo wannan akan cewa sunna ce ta ɗau'un ya ce falai sai bai adatin salat da ai ba cin sallai ba don za ta bishe zuwa nan azhar ce kun fahimta ahiyar zuhur la bal hiya nakila wa aina zuhuruka qassalaitu fi fi mahallina ina fata kun fahimci abu kun gane matsala ai ba mushkila cin abun ko to Allah samu dace to wannan ra'ayi dai a kashe shine dai a takaitaccen magana sai cewa qala abu umar abu umar shi ibn albar da yake faɗa sai ce kad alimna anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amara alladhi salla fi ahli wa da ayyida fi jama'atin min ajli fadli salati jama'a ya ce abinda muka sani shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni wanda ya salla shi kaɗai ne in ya zo ta da ana jam'i ya salla a cikin jama'a saboda ya samu falalar jam'i din kun fahimta sai ce liyata lafa ko haka ne kuwa liyata lafa ma fatahu min fadil jama'a saboda mene ya haɗu da abin da ya kuce masa na falalar jam'i idza kana qad sallamun fa dai zama sallah shi kadai wal musalli fi jama'atin qad hasala lahu al fard amma wanda ya ga sallah cikin jam'i fa ya samu falalar jam'in kenan fa fa qad hasala lahu al fard wal fadl fa lam yakul li adati salata wajhun da haka maimaita sallar babu wata fuska da za a kalli wannan abin illa an yi taɗawa a biya to sai dai fa in taɗawa'i da ita to nan ko zai samu wannan falin taɗawa'i wa sunnatu taɗawa'i amma ibn abu umar sai ke cewa amma shi kuma annan sunna taɗawa'i an yi salliya raka'ataini shine mutum ya salla raka'a biyu kama kamar da zo a hadisi hadisi ke cewa salatu laili wannan hadi masna masna sallolin dare da rana raka'a biyu raka'a biyu ne kun bi cabin ko to kuma yanzu nan ya zo raka in azhar ci inda mai raka abici asuba sai a ce ya samu wannan to amma yanzu ya yi sallah mai ya yi sallah mai raka hudu a makan a unguwar jami'i yanzu kuma ya wuta da wani jami'i ya shiga to ya dauke ta matsayin nafila kuma ratar raka abi ake based on hadisin salatu lail wannan hari masana masana kun ji ko fa ibn malik ke faɗa ko rikita rikitan malamai fa kenan shi yasa in mutum bai goge da abun ya shiga sai ce abun akwai rudawa da wani rudawa a ciki ƙoƙarin ƙyanƙyashe ma'ana mai nagarta ake maka ina fatan fahimta kun ga sai faɗo wani magana sai ce to amma walin nahi anil qasdi ila tadawi ba'd al asr wa subi kuma ai ba zai ai wannan ba saboda an hana mutum ya nufi nafila bayan sallar asuba da fayin mene bayan asar kenan in ma hukuncin zai sai a wace sallah kenan azhar da magarba da isha za a shirya wannan kenan domin idan na zo ne sallar asuba a unguwanmu na zo sake wata asuba a matsayin nafila to an hana nafila bayan asuba ina fatan kun fahimta idan ne sallar asa a unguwanmu na zo kuma na ce zan wata kaga an hana sallar asa bayan nafila bayan asa kun ga an fidda wa'annan kenan a zahiri kenan ko sai ce in ta kalamuhu biktisar magana shi kenan a takaice qala al-jami'u afallahu anhu shi malam muhammad ibn allah da matobi sai ke cewa fi ma qalahu abu umar nazaru a cikin wannan abin da abu umar na ya faɗa akwai inda ke daidai ne akwai da kuma akwai abin lura a cikinsa la kafa bal az-zahiru ilaqul i'adati lil jami' yace zahirin magana ma shine hasakin magana cewa ya halasta duka da wanda ya salla shi kadai da wanda ya salla a jami'i duka ya halasta su maimaita sallah suka zo ka tarasa sawa'un sallawa hadahu aw ma'al jama'a shi kadai ko da jama'a amalan bin nassi bi zahirin nassi saboda aiki da zahirin nassi da yazo yace li anna tarkal istifsal fi maqam al-ihtimal yunazzalu manzilat al-umum fi al-maqal wannan kaidar na sha karanta muku ta ban san ko ko rike ta ba hmm tarkul istifsal fi maqam al-ihtimal yunazzalu manzilat al-umum fi al-maqal kaida ce bata ga fa'ida a cikin karatun fiqh wannan kaida ce usuliya ta usul fiqh shine tarkul istifsal idan ya zama wani kes ya zo misali kun gane sai ya zama a kes ɗin yana ɗaukan wannan yana ɗaukan fuska ta ɗaya ta biyu ta uku kun fahimta da aka zo sai annabi da aka zo mai da kes ɗin sai ba da hukunci kawai akan abin bai tsaya tambaya kaza da kaza da kaza ba to wannan hukunci ya shafi dukkan afrado wannan matsalolin gaba ɗaya shine tarkul istifsal fi maqam ihtimal yunazzal manzilatal umumi fil maqal abin da yake nufi a nan wajen yanzu da annabi akwai hadisi guda biyu wa'ancan mutane guda biyu da suke sallah hadisi na nan zamu zo kan shi hadisi bata ce annabi ya sallah ya gama sallah sai ga wasu mutane guda biyu a gefe haka alamar su ba su sallar ba annabi sai ce da su mene yace a kira mai su da aka zo da su aka ce tar'udu fara'isuhuma gaban suna bugawa suna tsoron ko sun wani laifi ne ina fatan fahimta da alama wannan baki ne ko amma yan muzan Allah in aka zo rahama ake samu a wajen shi ko kai laifi ka zo zaka samu sauki ne shine sa'alin manzan Allah dukkan tobar da kai ka zo manzan Allah sai ka samu sauki a ciki in hukuncin kisa ne akan ka to in aka yi maka hukuncin kisa to in ka kalla zai gama shine saukin a ciki ballantana da ka zo ka samu mafita za ka ka zo gaban su na faɗo kun san wani ya taɓa zuwa gaida manzon Allah manzon Allah ya gina ta makyarkita annabi ce kai tsaya da mutum dan mace kake magana ka zo kana ta makyarkita kana nunukewa kana abin saki jiki manzon rahama ne na ba ta fahimta ba authoritative ba irin detective shugabannin nan bane eh wanda aka je ganshi jikin kana bari sai ka shirya ƙarya goma sha biyar kafin kwano ina ba ta fahimta a manzan Allah manzan rahama ne da aka suka zo suna bari annabi ce me yasa ba ku sallah ta da suka ce ai marga mun yi a gida sai da bai ce a to in kuka yi sallah a gidanku kuka zo kuka tada jama'a suna sallah ba koma gefe za ku yi ba ku shiga ai sallar da ku ne ina fata kun fahimta yanzu sai wannan abin da ya sa malaka wannan ka'idar yanzu a nan wajen akwai tambayar da annabi zai musu ɗaiɗai kuka yi sallah ko jam'i kuka yi sallah kafin faɗo hukuncin cewa in sun zo suka ta da ana sallah su bita domin in kun zo ka ta ana wata sallah mene ne hukunci ne umarni ne kun fanci abin to amma can wajen bai anan bai istifsari ba jam'i kuka yi ko ko ku ɗaiɗai kuka yi don haka wannan hukuncin da manzan Allah ya bayar zai hau ga mutumin da ya guda ɗaya da wanda suke jam'i kun gane ka'idar shi ne tarkon istifsar fi maqamil ihtimal yunazzalu manzilata ummi fi naqal mutun ne musulunta yana da mata 15 kun fahimta sai zo kace to yanzu ka je ka zaba ka saka kun fahimta kaga annan wajen duwa da ya zaba a ciki ba zai kalli uwar gida ko tsohuwa ko wace ta fara zuwa ba wani mun lissafin saboda ai annabi bai tambaye shi wancan da aka yi mai ba gailan ko da ya musunta da mata da yawa an rubu cewa ka zaɓi guda hudu ka rabu da saura to a nan ba za a ce za a duba wace ta fara zuwa ta ɗaya sannan ta biyu ta uku ta hudu sannan sauran a zaɗe ba a an bar shi abun a buɗe don da ma a isa sa tare ka aure su daban-daban ka aure su wacce ce ta fara zuwa to tun da arabi sakin sakin sakin umarin hudun za a zaɓa kawai to wannan umumi ya hauka dukkan sauran matan wanda ya zaɓa kawai shi ke da ita ta zauna kun gane? to da dai sauran malamai za ku yi cikin karo wannan ƙa'ida malamai suna amfani da tashin abin nan da haka yanzu magana abu umar da ya kawo wancan shigohi cewa ai bayan la'asar a hana nafila bayan an asuba an hana nafila kuma nafila a raka'a bibi ake ko ba haka ba to ai wannan hukuncin ya faɗi da wannan ƙa'ida din kullum da kyau kun gane to sannan ma malam bai ga wata matsala anan ba shine ai salatin annabin da ya ce salatin laili wannan hari matuna matuna shine muka samu kuma yana mene yana sallar da raka hudu ya sallama raka hudu ya sallama raka uku ya sallama kuma tabbatattun hadisi ga sun da muslim ina fata fahimta don haka ashe wannan magana ba umumi bace ba hani bane na wancan cewa ba za a yi sallah abin nan bane sai dai ana fadafin galibul ahwal ina fata fahimta wannan abu sannan kuma galibin hukunce hukunce akwai wanda suke umumi akwai waqiatul ayan ita kuma la umuma laha ina fatan fahimta wannan exclusion ne in this case ya halasta kai nafila ko da an ce kai a wancan abu misali an hana nafilfili a bayan la'asar ko ba haka ba ko kuma asuba kai to amma sai ka shigo za ka zauna a cikin masallaci to duk da an hana yin nafilfili bayan la'asar ɗin ko ba haka ba kai wani ba ta shafe ka za ka yi nafila ka tayi tumuzi ka zauna a ciki da dai sauran wasu ka'idoji ga sanan Allah samu dace to don haka tuwa an maliki cewa nan wajen لأن ترك اسم السال في مقام الاحتمال ينزل منزلة عموم في المقال فإنه ما استفصل محجنا سوى منزل الله بنيمو بيان محجن با لما قال له لوك إن شيء صليت صليت في أهلي يتي ني صلى أجدانا هل صليت وحدك أنا يتي مش تو كي كدي كي صلى با أو أم صليت مع الجماعة كود جماعة كي صلى بل قال له شيء إذا جئت فصلي مع الناس idan ka zo katar da mutane suna sallah bayan ka sallah to kai sallah da mutane asalin wannan hadisi na mijan din shine annan kasama lai ce akhraju nasa'i min tariq zaid bin aslama ar-rajul min bani dail yuqal lahu busr bin mihjan an mihjan annahu qala fi majlisi ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa uzina bis salati fa qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma raja'a wa mihjan fi majlisi fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma manaka an tusalliya alassa bi rajulin muslimin qala bala walakinni kuntu qassalitu fi ahli fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت a wankunta qad sallaita ai kun ji hadisin ko ce ko da kai sallah kai kadai ko da kai sallah ka zo ka tada sallah da mutane to ka bi su kai sallah wannan umumi ne cewa mutum zai irama gaba ɗaya zai iya maimaita wannan sallah insha Allah ta'ala wa kadhalika mastafsala ar-rajulayn huwa hal sallaya wahadahuma am sallaya ma al-jama'a hakan nan bai nemi bayanin waɗannan mutane ba shin sun salla tare jama'a ne ko ku kada kowa ɗaya ne bal qala lahum ma cewa da su fa salliya ma'ahum ku zo ku shiga tare da mutane ku yi sallah kwatar da wannan abin Allah samu dace malaci wal hasib magana dai ta adunkule annar rajiha qawlu ahmad wa isaq wa man qala bi qawlihima min mashru'ati i'adati man salla idza wajada jama'atan mutlaqan yace magana mafi nagarta shine magana ahmad da isaq da rawiya sai kada da wancan foto sai abu musa al-ash'ari da abu zaifa daiman da sauransu cewa ko da kai sallah kai kadai cikin jama'a ne ya halassa ka maimaita wannan sallah din to kuma wani abu ya kamata a kara nan fa in dai har kiran sallah ya ritsa da kai a masallaci baya halasta ka fita ka in wannan sallah din yana da cin kwakwan da ake sai ga mutum a masallaci a kira sallah up sai fita wani zai wata baka sabga shi kuma ko kuma yace mene ya samu sallah a wani waje wannan dai daga cin kwakwan da ke bayana in mai akhta'il musallina an kira sallah kana masallaci to dole ka jira a zo ai sallah ka je ka alwala ka zo kai nafila ka jira lema amma kana fita ka saba bawon kasimu kamar da muka ji daga Abu Huraira mutane kuma suna yin haka din ina fata an fahimci wannan abun Allah samu dace anan kaga ya zama kenan ba fa musabi ya zama dole fa to wani ma ba fa yayi sallah a waje bane a ita wadda za a ce zai gudun madin sai ya je yana tafiya kafin je ta nan masallacin an sallame ko cin kunu bai taba samun haka ba ya tafi nan kafin je inda yake samai can an sallame nan an sallame sai je can zero dole sai shi kadai zai sallah amma fa anan yana wajen aka kira sallah Allah shi kyauta shi ne babin za mu tashi insha Allah babin hukuncin wajen cinye sallar jam'i malici wannan shi ne idza waja sai ce sawa'un sallawa da wa'a ma'a jama'a fa tabassar malici ka sa ido ka lura wallahu ta'ala alam bis sawabi Allah yana fifi san da daidai wa ilaihi marja wal ma'ab makoma gaba ɗaya kuma ga Allah madaukakin sarki take nan ne kuma karshen tattauna akan wannan babi insha Allah ta'ala Allah datar da mu ya fahimta ta bisa mana albarka na'am za mu tayi sabon babu yanzu ko a duba da ce malam ce babu bayani fadli salatil jama'a babu bayani fadli salatil jama'a babu zai mana bayanin falalar sallar jam'i an fahimta ko sai ce wa tashdidi fi takhallufi anha da nasoshi da suka zo suna tsanantawa suna kausasa magana game da mutumin da ya kifita sallar jam'i ya kiwa da shi ne takhalluf ta'akhkhara an an salati fil jama'a shin wannan mutum ya ci bilis ko kuwa ka kurin a akwai kaushin magana a kansa wa annaha farida sannan hadisin babun zai kanta da kuma sallar jam'i farilla ce ba wai sunna bane kamar da a cikin mazhabin mu na malikiya ko ba sunna bane sallar jam'i farilla ce malama bai ce wajibi ba sau za mu zo mu je wasu ce me hukuncin sallar jam'i farilla ce ko ko wajibi ko a farilla ce dole dole kuma farda aini ba ma fardu kifaya ba ga wanda suke kallon sa wannan babin aboko zai gaya mana na farko mene falalar sallar jami'i din na biyu mene kuma narkon azaba da gargadi ga mutumin da yake kin zuwa sallar jami'i na uku kuma shine bayan cewa hukuncin ta shine ita din sallar jami'i farilla ce to za mu ganta ji san babin gaba daya sannan sai mu waiwayo da matsalolin za mu karanta insha Allah ta'ala Allah samu dace إمام بخاري كتاب إمام مسلم كتاب قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد وحده بخمس وعشرين جزءا مالك حدثنا يحيى بن يحيى مالا يحيى دن يحيى بام حديثي قال قرأت على مالك yace na amso hadisi a wajen Malik an ibn Shahab ga ibn Shahab an Sa'id bin Musayyib daga sai dan Musayyib zamu ga fadakar da mutane lokaci bayan lokaci in ka duwa ga Sa'id bin Musayyib ko as okay har sun bashi anan Musayyib ana ku ba ne sa Musayyib ya wanda wasali sama eh ya wanda wasali sama ne ko to shine daidai ni na ran ya gyara ne gaskiya ali adam ya gyara nashi nuskar ne mai wa saboda karka je kai kuskure shi wannan sa'id bin musayyib ya ga cin mujabud da'awa aka ce kun fahimta to kuma ba jin daɗin wannan suna na musayyib tun daga daga sa'iba ce me sa'iba dabbar da aka bawa gumaka ina fatan fahimta aka ce musayyib wanda aka sadaukawa gumaka shine aka ce malaka ce har addu'a ke cewa sayyaba Allahu fin nari man sayyaba walidi duk wanda ya maida baba na kyautar gumaka shi to Allah mai da shi kyautar wuta shi ma to guje addu'a ne sai malamai sai ko da an rubuta a yadda rubutun yake kai in ka zo sai a koya maka a karance ga yadda ake karanta wajen to ka ga dan karambayi ne kai arabiya ka je ka koyo kawai sai ka zo ka ce akwai kusa da imanin ka ba sa aikanta wajen ma musayyab ne suna cewa musayyib sai addu'a shi da rubutu maka in kai wasa ina fatan kwanci wani abu Allah samu dace yake cewa an abi huraira daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah tsira da mun Allah tabbata a gare shi ya ce salatul jama'ati sallar jama'a ma'ana salla a cikin jam'i afdalu min salati ahadikum tafi fiye tafi falala fiye da sallar ɗayanku wahdahu wanda zai shi kadai bi 25 juz'an da yanki ashirin da biyar ina fatan fahimta sallar da mutum zai a cikin jam'i to an kalle ta ta daga da ta fi daraja fiye da sallar da kai da kai da mutum daya da yanki mene guda ashirin da biyar za mu zo mu ji wanda zai zo da juz'an wani ya zo da mene daraja wani ya zo da mene da'ifan da za mu zo mu haɗa hadisa insha Allah ta'ala مالك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تفضل صلاة في الجماعة في الجميع على صلاة الرجل وحده خمسا وعشرين درجة قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إمام مسلم يتي حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة مالا أبو بكر ابن أبو شيبة بام حديثي قال حدثنا عبد الأعلى يتي مالا عبد الأعلى بام حديثي أم معمر دقا معمر عن الزهري دقا الزهري عن سعيد بن المسيب دقا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه daga abu hurairah Allah ƙara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shi kuma daga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi kale ce tafdulu salatun fil fil jami'i sallah da akai a cikin jami'i tana fifiko tana samun falala tafdulu salatun fil jami'i wato sallar da akai a cikin jami'i can an ce fil jama'a ko ba haka ba na kuma fil jami'i da abu da yake nufi sallar da aka cikin jami'in tana samun fifiko da daraja da fi hauhawa ala salatin rajuli wahadahu akan sallar da mutum ya shi kadai hamsan wa ishirina daraja da daraja ashirin da biyar ƙala abura sai ke cewa wa tajtami'ul mala'ika ko kuma manzo Allah suke cewa wa tajtami'ul mala'ika wa tajtami'u mala'ikatul laili wa mala'ikatul nahari mala'ikun dare da malakun rana suna haduwa fi salatul fajiri a sallar asuba kun fahimta wato akwai malaku da Allah ya asamin na ansa aiki na muraqaba na aikin da bai suke musamman ibadu din nan sallah din wanda su da rana sai kuma su jira sai asuba su kuma za su koma da nasu file din wannan kuma su zo su anshi aiki su ma haka haka suke wannan exchange din to a daidai sallar asuba da ake wannan kicip din wajen ansan aiki din wannan kuma daga cin falalar inda sallar asuba ta samu nata falan ba kuma ta ba mun karanta kun fahimta ya ta'aqabu fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahari ko mun kanta a baya sai yace qala abu huraira sai abu huraira ke cewa iqra'u in shitum in kun so ku gane gaske wannan magana ku kanta wannan ayar ke cewa wa qur'an al-fajr da al-qur'ani wato karatu da ake na sallar asuba inna qur'an al-fajr lalle sallar karatu da ake sallar asuba kana mashhudan ya kasance abin halarta ne ma'ana waɗannan mashhudan din shuhada din shine suwa ne su ne mala'ikatul laili wa mala'ikatul nahari jama'a fanci wannan ko Allah samu dace mun ce sai mun gama kan hadisi babu tsaf za mu yi fa'idojin da matsalolin da ke cikin sa to مسلم ساكت حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث عبد العالى عن معمر إلا أنه قال بخمس وعشرين جزءا قال حدثني أبو بكر ابن أبي شيبة قال أبو بكر ابن أبي شيبة بام حديثي قال حدثنا أه؟ إسحاق na ita rake nan? na ce mene haddasa na abako sabo da abokan bin abi shafaɗi ne ina ba ta fahimta aka da haddasa na abokan ibn ishaq malar abokan ibn ishaq ya ba mu hadisi ƙala haddasa na abul yaman ce abul yaman ya ba mu hadisi ƙala akbar na shu'aib ya ce shu'aib ya ba mu hadisi an zuhuri daga imamu zuhuri ƙala ce أخبرني سعيد مال سعيد يا بام حديثي وأبو سلمة دا أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال للي أبو هريرة الله قال ما سيدايتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زن الله صلى الله عليه وسلم يناتيوا بمثل حديث عبد الأعلى دا نفسي إذن حديث عبد الأعلى وندي قباتا أما أمر وندي سامر أمر إلا أنه قال سيدي شي أن تشعي بخمس وعشرين جزءا da yanki 25 madan wacce ya ce mene daraja ina fatan fahimta malin cewa haddasana abdullahi bin maslama ibn qanabin qala haddasana aflah an abi bakar bin muhammad bin amr bin hazm an salman al-agarri an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama salatul jama'ati tadilu 25 min salatul fadhi malam ce haddasana abdullahi ibn maslama ibn qanab malam abdullahi dan maslama dan qanab ya ba mu hadisi qala haddasana aflah malam aflah ya ba mu hadisi an abi bakar ibn muhammad daga abubakar dan muhammad dan amr dan hazmi shi kuma an salman al-agar daga salmanu al-agari shi kuma an abi huraira daga abu huraira qale shi قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زن الله تلا دا من الله سبت أغري شياتي صلاة الجماعة صلى الجمع تعدل خمسا وعشرين من صلاة الفرز تنا ديدي دا ashirin da biyar wato sallan mutum da shi kadai wato ninki ashirin da biyar na sallan mutum da shi kadai shine salatul jama'a ta'adilu khamsan wa ishirina min salatul fadhi salatul fadhi shine sallar da mutum shi kadai to sallar da kai a jami tana ninkuwa so 25 akan haka wannan faddi yana kanta da menene falalar jami shine dama babu fadl jama'a ko za ka fita da mu falalin jami abinda ka kaddara in mutum ya sallah shi kadai in an bashi lada goma idan kai a jami nawa zaka samu kenan eh 250 ai tazara da yawa kuwa ko ba haka ba za ka samu lada 220 to aka yi times 5 fa 250 times 5 fa 250 shi kuma lokacin na da guda nawa na da lada 50 fara daya tazarar 200 ina fatan fahimta to kaga ko lahira aka je aljanna ta ku sai hula shi ta faɗi kafin hango taka kenan tunda ai ba gida ɗaya za zo na aljanna ba ko haka ne ya kamata mu san haka kaga ce ai alhamdulillah mu dai mun ketare wannan masu mataccen zukata ne inda an ketare kenan kawai in duk wanda ka jira irin magana an ja ketare kawai ko in kai wata sai ya fada murji'anci yana nan zai ringa daina shari'a da an ce akwai falala kaza sai ga ya amsa sai ga yana kawasa da zinuban zinubai kuma za ga bai da karza kaza wajen yin da'a kuma ce wani abin ko a ai sun sabai da annaba Allah ce inna kanu yusari'una fil khairati wa yad'una ragaban wa rahaban haka mutane kirki annabawa ga sunan Allah fada ko a cikin suratul anbiya yusari'una fil khairati gaggawa suke wajen alka alkhairi kuma ga ayusari'u ila magfiratin sabiqu ila magfiratin duk ga sunan ina fatan fahimta fastabiqul khairat ga sunan duk inda aka wadata da mutuwa mai ta kokari ka dage wala tamutunna illa wa antum muslimuna wajahidu fillahi haqqa jihadihi duk ga sanan abinda ake nuna kwazo to kakka yadda da kasa kasa mala to in ka da kasa kasa in kashi haɗe maka ran lahira kuma fa eh kashi na haɗewa misali ka je ka ɗanci zalunwa ne ka ɗan wanda sai aka kwashe ladan dama ladan ba yawa hamsin ne kawai to dama dama dama sun kaɗe biyu hamsin an kwashe hamsin kana rago ɗari biyu a misali ke baku ba ko a ɗan gama kwashe a ɗan gama biyu mutane kuma kana da saura sai ka yi warancin zuwan ka aljanna amma dan abin da gaji hikkon nan da kuma an kwashe kaga sai a kwana gidan wuta kenan kuma Allah ya kiyaye Allah samu dace so dai wannan hadisi na karanta da mu falala na sallar mutu a cikin jami'i malam shi qala haddathani ya ibn abdullah wa muhammad bin hatim qala haddathana hajjaj bin muhammad qala qala ibn jurayj qala akhbarani umar ibn ata ibn abi khuwari قال أنه بينا هو جالس بينا هو جالس مع نافع ابن جبير بن مطعم إذ مر بهم أبو عبد الله ختن زيد بن زبان مولى الجهينيين فدعاه نافع فقال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده malaci haddathana harun bin abdullah wa muhammad bin hatim da harun dan abdullah da muhammad dan hatim sun ba mu hadisi qala su bi suka ce haddathana hajjaj bin muhammad hajjaj dan muhammad ya ba mu hadisi qala qala ibn jurayj ibn jurayj ke cewa akhbarni amr bin ada ibn abil khawar amr dan ada dan abul khawar ya ba mu hadisi annahu bainahu wa jalisun ma nafi bin jubair bin mutim wataran kwatsam yana zaune shine bayyana huwa jarisun kwatsam wannan fuja'iya ce kwatsam wataran suna zaune tare da nafi dan jibe dan wadai id marra bihim abu abdullah sai abu abdullahi wuce wajen su khatanu zaid ibn zabbal wanda ke siriki khatan shine siriki ɗan uwan mata kaso ake cewa khatan ina fatan fahimta to khatanu zaid bin zabbal wanda ke siriki ne na zaid bin zabbal maular juhairina wanda yake maula ne na kabilar juhairina wa kaular banu juhaina kenan fada'ahu nafi'u sai nafi'u ya kira shi faƙalu sai ce da shi sami'tu rasul sami'tu abu hurairah radiyallahu anhu yaqulu naji abu hurairah Allah ƙara masa da yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzon Allah tsida da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce salatun ma'al imami yin sallah tare da liman afdalu min khamsin wa ishina salatan ya fi salla ashirin da biyar yusalli hawa da wadda zai salla shi kadai ina fatan fahimta idan ma ya kyautata take idan ma fa ya iya kenan kun fahimta in Allah kai buga muka zo tattauna matsalar zaka zo ka ji daga cikin fada daga cikin fa'idojin sallah a cikin jami'i shine inda kake da naqas liman zai cike maka ko ba ka bane karo da ke wani inda zai salla shi kadai zero za ka samu shi amma ya jam'i fa yayi mai kyau zai cika ruku zai cika sujuda inda liman ne dan ba zai riga liman dole ba amma idan da shi kadai ne zai fa ha ba cak cak cak ne kawai zai gama ya tashi cikin minti biyu ya gama sallah mai raka hudu haka ne ko ba haka ba to daga cikin fa'idar jam'i shine wannan tsare mutum daga aiwatar da jahilcin shi na abin nan ba zai bayyana ba sai samu albarkar wannan jam'i da aka yi gaba da za mu zo mu ji falaloli da fa'idoji na sallah jam'i din insha Allah ma sai Allah kai mu gobe da aka duwanda ji kasa din yana bukatar su harno gobe don ba a tattauna matsalar ba sai malam yake cewa qala haddathana habibni ba yahya qala qaratu ala malikin an nafin an ibn umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 daraja مالك حدثنا يحيى بن يحيى مالن يحيى دن يحيى با حديثي قال قرات على مالك يتي نا ان سو حديثي وجه امام مالك ان نافع دغ نافع عن ابن عمر ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي من زن الله تعالى da mun Allah sabbata gare shi ya ce salatul jama'ati afdalu min salatul fadhi sallar jam'i tafi sallar mutum shi kadai bi 27 daraja da daraja ashirin da bakwai ina fatan fahimta daraja martaba martaba har guda ashirin da bakwai ala samu dace مالك وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تزيد في على صلاته وحده سبعا وعشرين مالك وحدثني زهير بن حرب يتي مالك زهير بن حرب يا بام حديثي ومحمد بن مثنى da malam muhammad dan musanna kala su bi suka ce haddasana yahya malam yahya ya bam hadisi wannan yahya shine ibn sa'id ibn farukh al-qattan an fahimta ko shi kuma yace an ubaidillah daga ubaidillah qala akhbari nafi' yace nafi ya ban hadisi an ibn umar ga ibn umara anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shi kuma daga manzon Allah tsira da amince Allah sabbata gare shi kala yace salatin rajuli fil jama'a sallar da mutum zai a cikin jama'a ta zidu ala salati wahadau tana samun karuwa da fifiko akan sallar da shi zai shi kadai sab'an wa ishirina da ashirin da bakwai sai ana ba faɗi mene ba ta mis ɗin sab'an wa ishirin mene daraja ko juz'an ko mene ne za mu zo mu ji zance mafi nagarta shi ne wanda suka zo da ruwaya suka zo da daraja su suka fi yawa amma ko su zo da juz'an da zai ifar ɗin daka rajih shine da daraja 27 kun fahimta Allah samu dace malam cewa haddathana Abubakar ibn Abi Shayba qala haddathana Abu Usama wa ibn Numair wa hawala sanad qala haddathana ibn Numair qala haddathana Abi qala haddathana Ubaydullah bi hadha al-isnad qala ibn Numair an abihi bid'an wa 20 wa qala Abu Bakr fi riwayatihi 27 daraja mulsim kenan yace qala haddathana abubakar ibn abi shayba abubakar dan abi shayba ba mu hadisi qala haddathana abu usama yace malam abu usama ya ba mu hadisi wa ibn numair da ibn numair wa hawwala sanad malai sake koma wata makarantar da yace wa haddathana ibn numair malam ibn numair ya ba mu hadisi qala haddathana abi yace babana ya ba mu hadisi qala su bin suka ce gaba daya حدثنا عبيد الله عبيد الله بام حديثي بهذا الاسناد ده wannan isnadi wanda ya gabatar muku karanta din nan qala ibnu numair ibnu numair sai yake cewa an abi ya rusu daga babansa bid'an wa 20 wani abu wato da da 20 da wani abu har ba fada ba 20 da wani abu wa qala abubakar fi riwayati abubakar ibn abi sheba a tashi ruwa ta dai wannan hadisin ta wannan hanya ta ubaidullah din ko sai ce sab'an wa na daraja anan sai fito bai saka ya din bai ce da daraja 27 wannan wani kanikanci ne da imam muslim a wajen Allah samu dace مالي ساكت وحدثنا ابن رافع قال أخبرنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدعا وعشرين مالي حدثنا ابن رافع ابن رافع أبام حديثي قال أخبرنا ابن أبي فديك ابن أبي فديك يا أبام حديثي قال أخبرنا الضحاك إيش الضحاك يا أبام حديثي عن نافع دغ نافع علي بن عمر دغ بن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم shi kuma daga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi kale yake cewa bid'an wa 20 ma'ana watan dai magana cewa da ninki 20 da wani abu to nan ya ce 20 da wani abu shine bid'an wa 20 20 da wani abu to sauran ruwan sai ka dauka sai ka fassara menene wani abu din shine 25 27 amma mun fi jin cewa masu ruwa 27 su suka fi yawa ciki ko Allah samu dace wa haddathani Aun bin An-Naqid qala haddathana Sufyan bin Uyayna an Abi Zinadi an A'raj an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama faqad nasan fi ba'd as-salawati faqala laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nasi ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقون عليهم بحزم الخطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها يعني صلاة العشاء وأن حديث ما حدثنا أمر الناقد ما لا أمر الناقد يا بام حديثي قال حدثنا سفيان بن عيينة يشي سفيان بن عيينة بام حديثي عن أبي الزناد أبو الزناد an al-arjaqaraj an abi hurairah daga abu hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lalle manzon Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi faqad nasan fi ba'd salawati ya nemi wasu mutane bai gansu ba a cikin wasalloli din domin kalmar faƙada tana daga cikin mene zawatul abdat nan ce faƙada ana nufin ɗalaba ana faƙada kuma khasira ko shine faƙada ya nema bai gani ba faƙada ya mene ya rasa ina fatan fahimta shi da zakin soci yusuf ko fa'adhana mu'adhdhin ayyatul irnakum lasariqun qalu wa qabalu aqbalu alaihim ma za tafqiduna ma wana ma za tafqiduna ai ma za ta ɗalibuna ina fatan fahimta yauwa da haka akan ce faƙada ana nufin yana nema wata faƙadar ɗaira faƙadar mali a ra'arar hudu da amkari minan ga'ibina ai ɗalaba hu kenan to anan annabi ta faƙadar nasan fi ba da salawati ya nemi wasu mutane a shin sallo yadda aka da annabi gama sallah ne ce ina wani bai zo ba ina wani bai zo ba ina wani bai zo ba ina fatan fahimci wannan abu Allah samu dace kamar da muka sha bayani a wannan wajen ba so ɗi ba so biyo muna fatan Allah ka gyara ni in za ku sa limami a cikin ku ana neman liman ne garantin gangariya malam wanda ya goge da ilimi to yadda ya goge da ilimi kuma ka yi goge da rayuwa haka ake neman liman jama'a ba wanda kawai haɗa hadda ba kawai ya ji hadda masawaka ya ɗan suma shi ɗin shi misali an ɗan kai sakwata ya kai shi ina ne ba shi ba kawai malam wani watakila ya gama haɗa ko ahalari bai iya ba da haka idan sallah ta rikice muku wallahi sai dai ku san da za ku yi haka ne ko ba haka ba ko kuma ya sallame ku ya ce a sake sabuwa to ya yi miki an ce subhanallah ya zauna ya zauna bai san me za an ce subhanallah kuma ya ya sai ya ce assalamu alaikum ko a canza wata ina fatan fanci wani abu akan yi ba ko kuma ya tashi kawai kuma zuru kuna ganin malami na halar bai san komai ba ina fatan fahimta harkar limanci abu ne na jagorancin al'umma to kasan da aka ce jagorancin al'umma ana bukatar gogewa cikinta ina fatan fahimci wannan abin saboda wanda ya goge mun sha faɗa in ya tashi ya sallah zai iya karanta situation zai iya kallon ya halin mutane ke ciki ka iya ana ɗanɗar sanyi kun fahimta ko mewa ya ga su baba wani su wani sun zo ka sai bance ƙulhuwar lawa da falaki na kawai sai sallah da su ya wuce sai sallin mutane a tafas gida to shi ko wanda ya hada so ke ji tana ta zauna ko ba ka bane ba kaji ustaz ya ce gaskiya ne Allah soke ji ta zauna kawai dama ya karanta manan soke ji a tana nan shine kuma kashe rubu'in shi na juz'in shi na karshe misali sai ya tilawata manan sakmina sai ya kai yana ta ko kuma kun kosa ya ruku malam sai ku ce bai ta in ga wani ayatan sai ku ji ya kalmawa abin nan in kun ga ku ce Allah gafarta malam kuma sallar nan ai kaga ana sai sai ce ba ku da imani ba ka bane ba sai ce ba ku da imani ana karanta ƙur'ani kuna madadin ku ji daɗi amma kun ku abin nan shi ba ba fa ku ƙur'ani kuke ji ba shi kuma ƙur'ani ke so bayani ba shi yana so yana yana yana biyan nashi buƙatar ne amma sai yi cewa ku ne ba ku da imani ku kuma kuna kin abin da yake bane na karatu amma yanayin kuke inkari amma ba zai fahimta ba in kai wasa sai abin nan da yawa mun samu irin rikici a masallatai da yawa irin wannan rikici rikici in ka zo ga to mena rikici a cikin wannan kai ga yadda za a abin nan wanda ga yadda za a abin nan shikenan ina fatan fahimta ya gama sallah zai wajen ci muke ci sai ga wani bai ganshi kwana biyu zai ce to aje gidan shi mai wahayi delegating ma ce aje gidan wani a gani ya muka wani ba mu ganshi kwana biyu a ga hannu ake ciki ya bai da lafiya ne ko kuma ya tafiya ne ko kuma lafiya la wani uzuri to kaga alhamdulillah duk gogewa ce ta kawo irin wannan abuwa kai a fuskar wani in ya kalla zai iya karanta cewa akwai matsala tare da wani kuma zai tunani ya zai iya magance matsalar cikin systematically a cikin abubuwa din shi liman fa uba ne jagora ne jama'a da hakan kun ta naɗa shi kenan sannan kuma naɗa abu basic abin nan gahilan da manzon Allah ya sa wajen saban liman aqra'uhum likitabillah to bari ku jin aka ce aqra'uhum likitabillah a wancan lokacin aka ce wa kanal qurra'u ashabu majlis umar an ce ƙari ada ba ana fa irin wannan qurra'u da muke da su ba wanda mutum ya karanta ya san me ke karatun kuma ke ciki to aqra'uhum likitabillah ya zama haddaka izo goma in shi ma tashi izo goma to waye fahimta matsala sai a koma kuma sunna kuna da fahimtar tafsir sai a koma kuma ina a ketara a bada bangaren sunna kuma waye fa yawan hadisai an fahimta in suka zin daidai a wajen kuma sai a ce mene kuma waye fi eh waye fi su fiqh ko to waye sai abin nan waye fi fahimtar masail masu dan lungu lungu ina fatan fahimta yauwa in an daidai a wajen kuma har sai an zo ina shekara waye fa shekaru a ɗara wa yake da shekara wa aka fa 1990 wa aka fa 1991 ko ba haka ba to anan sai a ɗauki ɗan 90 sai a ji ɗan 91 haka ake yi ba kuma naɗa wanda kake so ake ba ka ce eh wani kawai shi kenan tun da namu ne zo kai ma ka iya kawai ka ga zama demokuraɗiyya kenan ko ba haka ba kai ne na hauto ko ka sha ka san mulkin demokuraɗiyya idan na ciccida na hauto sai duba suwa inawa inawa ko ba haka ba eh kai wani ito zo sa ka kai ne famanin sakatai kai kuma kai ne mai ba advisor sai lokacin PDP wani aiki malama dai ai PDP ku hakuri da Allah amma wani ake sai PDP malam eh sai ga advisors advisors PA PA na gwamna sun kai wajen 30 ina fata fahimta kansila ma sai ga PA PA guda nawa tare da shi mata kansila ita ma albashinta daban karan shi shi ma kaza ko Allah kyauta kai Najeriya kenan Allah kyauta malam so abun ba demokradiya bane zaben limanci kuma in kuka sake ku kokkan ku za ku mugunta ga ku yi abin da ya kamata tun da wuri Allah zai samu dace to kun ga anan aka ce faqada na san fi ba'd salawati manzon Allah ya nemi wasu mutane bai gansu ba a cikin wata daga cikin sallolin faqala sai ke cewa laqad hamamtu an amura rajulan haqiqa na himmatu in ba in umarci wani mutum yusalli bin nasi yo mutane sallah in ce wani eh kai je ka ja ka ja sallah ka zama liman summa ukhalifa ila rijali ni kuma sai in juya ta wajen wasu mutane ukhalifa ana ma'ana azhabu ila rijali malamai sun fasar ukhalifa da yawa amma wannan aqrabu wannan shine fasara ta kusa ga masu saurare insha Allah an fahimta ko summa ukhalifa ila rijali sai in juya ta wajen wasu mazaje yatakhallafuna anha waɗanda suke kin fitowa daga zuwa sallah wannan sallah din kun fahimta ya takhallafu na ayyata akharu na anha wanda suke jinkirin fitowa ba sa zuwa ita sallah din fa amura bihim sai ba da umarni a fito da su fa yuharriquna fa yuharriquna alaihim fa yuharriquhu alaihim biyuhuzamil hadabi sai a kona masu buyutum shine mafaulu bihi din ai fa yuharriqu buyutum alaihim biyuhuzamil hadabi sai a kona masu gidajen nasu bi huzam me huzam dami hada hadab shi kuma shine kiraruwa ma'ana annabi ce a wani ruwaya ta bayin bukhari wato zai sa a tare kiraruwa itatuwa sai a dauka gingin ganga ganga sai je gidajen wani baya fitowa sallar asuba sai je sai a ce to a je a kewa gidan da wuta sai a cinna wuta wani ma bai fitowa a kewa gidan sai a cinna wuta shi ma ina fatan fahimta shine ce fa yuharriqu alaihim bi huzamil hadabi hadabi buyutum sai a kona masu gidajensu da wannan dami dami na kiraruwa da aka yi walau alima ahadum annabi ce kuma bacin haka da a ce ɗayan siyasan annahu yajidu azaman saminan in yazo sallah zai zai ke cibar da kashi wanda yake mai maiko cike da nama da a ce wata walima ce za a za a sharba yace la shadid isha'a ya'ani salatu da mutum zai zo sallar isha din da a ce ya san idan ya fito sallar akwai wani abu na rayuwar shi da zai samu na jin daɗin rayuwarsa to da zai zo sallah din wannan misalin fa wallahi tallahi duka muna cikin shi sai in Allah kai gobe sharhin wannan matsala din da yawan in muka san inda zamu samu da ga muna da kazar kazar amma inda aka ce al'amarin lahira ne wanda mutane sai ga mutane suna kasala da cikin shi haka ne ko ba haka ba yau ka kaddara majalisin nan barba da misali cewa duk wanda ya zo karatu zai tafi da naira dubu biyu ina jin sahun sai ya kai rabin masallacin nan eh hawaje Allah mala dubu biyun kawai ba mamaki duk ku da ku samu zuwa kullum ba sai a dan tutture ku gefe ba ku samu waje ba ba to kaga annabi ya aibata masu irin wannan tunanin aibi ne gare su ina ba la ya almuna illa zahir min hayati duniya kenan ina fatan ba ne lauyi alim ahadun annahu yajidu arkan a wannan azaman yace ko saminan da zai sa ya san zai samu kashi mai maiko mala a ce in ka zo karatun da ake a darul hadisi salafiya akwai takawun da ke akwai cinye kaza a ba mala tun za ka gari ya aji zanzaro ya ɗauko hula ya sa mala ko ba ka bane ba to Allah shi kyauta to lokaci ya ƙure mana tuna mana dole za mu ja burki in Allah kai mu gobe sai mutum haye sauran hadisan suka ragu sannan mu ɗora akan sharwohi da fa'idoji da wayannan hadisai suke da shi insha Allah ta'ala abin baka faɗa daidai Allah ka ba mu lada laifukanmu da kurakuranmu kuma Allah ka biya Allah ka yafe mana Allah mu roƙonka Allah wayannan fitintun da ake da su a fama a ƙasar nan ku ringa zuwa yan uwa Allah ka mana maganin fitintun nan Allah ka tsare mu daga sharrin wayannan fitintun ke faruwa Allah Allah ka tsare mu daga sharrin wayannan fitintun Allah kuma mana maganin wannan fitintun wanda da suke da hannu a cikin wannan matsalar idan suna rabon shirya Allah ka in ba su rabon shirya ya Allah ka fi karansu Allah ka mana maganin su Allah yana suka hana mutane kwanci hankali jin daɗi Allah su ma ka hana su kwanci hankali kara su jin daɗi Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka ɗauka addinin musu ƙarƙar kafirci اللهم قسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا ما أحيتنا واجعل وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله